كان على ربك وعدا مسئولا نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul buruj karatunmu na baya mun kwana ƙarshen aya ta goma faɗin Allah maɗaukakin sarki innan labina fatanul mu'minina wal mu'minati ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Allah ya ce lalle waɗanda suka fitini suka addabi suka azabtar da mu'minai maza da mu'minai mata Allah ya ce kuma ba tare da wani dalili ba ba laifi suka musu ba ba sun zubar musu ba ne ba abin da sun yi imani da Allah akan wannan imanin sun kamar yadda muka ji a cikin wannan kissa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa tun daga farkon kissar har zuwa ƙarshen kissar ya faru ne akan imani da Allah da kuma jajircewan masu imani da kuma kafircewan wannan akan wannan mummunar aƙidarsa ta kafirci da kuma abin da ya faru na azabtar da mu'minai da suka yi da wuta to dai al'amarin ya ƙare kuma al'amarin ya ƙare mun fahimta ko wato in kuka dubi kissar za ku ga yadda waɗannan mu'minai suka zaɓi imaninsu suka yanar da wannan tauhidi har aka samu wannan makusancin sarki shi ma ya zo ya musulunta a hannunsa aka zo aka kashe wannan wadda ya koyar da shi wannan mai bauta aka kashe wannan bafaje na sarki aka kashe duk wadda ake ganin kashe shi zai magance matsalar ƙarshe aka ce kuma duk wadda bai bar imaninsa ba a ingiza shi a cikin wuta a tunkuɗa shi a cikin wuta amma suka zaɓi haka me yasa saboda ba abin da yake gaba da imani babu abin da ke gaba da imaninka ba abin da ke gaba da tauhidinka Allah ya halicce mu ne duka dalili shine don mu kaɗaita shi da bauta wato na daga cikin darasin da za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi na ashabul ukudud shine mutuwa mutuwa akan tauhidi shine mafi alkhairi akan duk abin da duniya take da shi mutuwa akan tauhidi shine zaɓi na alkhairi ga mu'mini domin wadda ya kafirce ma Allah ma ai duniya za ta kafirce e ai matsalar duniya kenan matsalar duniya kenan matsalar duniya kenan ko abinci kasa a gaba zaka ci ka kira wani ku ci in baka kira shi ba ma zai kare ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah baq Allah ya ce ma inda kun yanfadu abinda ke gare ku duka Allah ya ce zai kare duniya ita kanta ai za ta kare to balle abinda yake cikin da saboda ka duk abinda ka zaba zalunci ne abinda ka zaɓa kafirci ne abinda ka zaɓa shirka da Allah ne abinda ka zaɓa sabon Allah ne duk abinda ka zaɓa zai zo ya ƙare zai ƙare ko ba zai ƙare ba zai ƙare to sai suka zaɓi mutuwa akan imani da rayuwa akan kafirci to amma waɗanda suka rayu akan kafircin su ma daga cikin matsalar duniya yanzu ai sun wuce shi yasa karka yadda ka yi wasa da addininka karka yadda ka yi wasa da addininka dalilin da yasa Allah ya halicce ka shine don ka kadaita shi da bauta ma'ana don ka kadaita shi da bauta shine don ka yi addini mafi girman abinda ka zo duniya don shi shine addini kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta karka yadda ka rike wani layi ba wannan layin ba ai shi ma wannan sarkin da awa yake yi shi ubangiji ne shi yasa a gaba kaɗan za mu ga da Allah ya zo ba da misali akan waɗannan ababen da suka faru sai ya bayar har da fir'auna domin abin da ya faru da wannan sarkin da wannan yaron ya yi kama da abin da ya faru da annabi musa da fir'auna shi ma wannan ai cewa ya yi duwadda ya yi imani ga matakin da za a ɗauka haka fir'auna ma lokacin da bokayensa suka yi imani shi ma yace ga matakin da za a dauka wa'in na'am
فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى alum قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا faqad ma anta qaf بما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا qala yace amantum lahu qabla an adana lakum fir'auna yace wa bokayensa da suka yi imani a'a yanzu kun yi imani da shi tun kan na ba ku izini jama'a mun fahimta to haka kuma sha'anin imani yake daga lokacin da ka yarda za ka yi musulunci za ka yi imani to baka neman sa hannun kowa akan bin Allah amantum lahu qabla an azana lakum yace yanzu kwa yi imani da shi tun kan na ba ku izini innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr yace to na gane shine babban ku dama da yake koya muku sihiri kun ji ta inda suka bullo kuma ko kun ji ta inda ya bullo ko innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr shine babban ku da dama yake koya muku sihiri falauƙaɓe an na aidiyakun wa arjulakun min kilafin yace zan sare hannayenku da ƙafafunku a saɓe in an sare hannun dama sai a sare ƙafar hagu in an sare hannun hagu sai a sare ƙafar dama mutum ba zai sake amfanuwa ba wala usalliban na fi juzu'in nakli zan tsire ku a jikin itaciyar dabino wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa yace za ku gane tsakanin ni da ubangijin Musa wane ne yafi tsananin azaba wane ne yafi wanzajjen azaba ashaddu azaban wa abqa wa yafi tsananin azaba mafi wanzuwa qalu sai suka ce mishi lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat suka ce ai bara mu sake saurara maka ba ka faɗi wata magana mu fifita maganar mu ɗauke ta akan maganar Allah akan maganar ubangijinmu suka ce lan nu'siraka alama ja'ana min albayyinati ba za mu sake fifita wani abu ba za mu sake ta'asirantar da wani abu da ya zo daga gare ka ba alama ja'ana min albayyinati kan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu faqad ma anta qaf suka ce zartas da duk abin da zaka zartar innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya suka ce iyakar abin da zaka iya karar mana rayuwar duniya duk masifar mutum iyakaci ya raba ka da duniya ya isa ya bi ka lahira ya ce amma wani abu ne innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya to kaga imani ya bada wannan matsayin saboda ka sun yarda abinda za a musu na tsirewa abinda za a musu na sare hannaye abinda za a musu na sare kafafu abinda za a musu na kowane irin tasku sun zaɓi su mutu akan imani da bin kafirci to shi ma wannan sarkin ai lokacin da wannan bafajinsa ya zo ya da ya ga idonsa a buɗe ya tambaye shi waye buɗe maka ido ya ce ubangiji na ya ce mishi alaka rabbun gairi kana da wani ubangiji ne koma bayana shi ma fir'auna ba yayi da'awar shi ubangiji bane to sallan su daya shi yasa abin tausayi wanda bai dauki addinin sa bai dauki imani bai ɗauki kaɗaita Allah da bauta a matsayin jigo na rayuwarsa domin biyu babu za ka yi rayuwa dai ga yadda kake ciki kuma aka ce baka tsaya ka yi abin da aka samar da kai don shi ba ai asarar ta yi muni jama'a mun fahimta asarar ta yi muni Allah ya sa mu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha ɗaya to sai Allah ya ce Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati amma waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyuka masu kyau abinda aka azabtar da waɗannan muminai akai shine saboda sun yi imani haka ne ko wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba abinda yasa suka yi wannan gallaza musu sai kawai don sun yi imani da Allah mabuwayi haka ne ko illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid sai don sun yi imani da Allah mabuwayi abin yabo dalilin azabtarwan shine imani da Allah to Allah sai ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani da Allah kun ji maganan imani ko wa amilus salihati kuma suka yi ayyuka na kwarai waɗannan abubuwa na kwarai imani aiki na kwarai imani aiki na kwarai lamba na ɗaya shine kai imani da Allah kadaita Allah da bauta kafirce ma duk wani abun bauta koma bayan Allah aiki mai kyau aiki mai kyau aiki mai kyau shine aikin da ya dace da karantaswar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yace innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati su kuma suka yi ayyuka nagartattu na kwarai lahum jannatun tajari min tahti hal anharu suna da gidajen aljanna waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙasan waɗannan gidajen aljanna duk abun da ya zo a matsayi na imani duk abin da ya zo a matsayi na sauƙe haƙƙin Allah Allah in ya tashi tukunci sai ce zan bada aljanna ai a ƙarshe Allah sai ya ce zalikal fawzul kabir Allah ce wannan shine babban rabo wa meye rabo na kololo mafi girma shine gidan aljanna amin shine gidan aljanna kayi rayuwa kayi rayuwa domin neman samun babban rabo ba a samun babban rabo sai da imani ba a samun babban rabo sai da kadaita Allah da bauta ba a samun babban rabo sai da ƙaurace makafirci da shirka ba a samun babban rabo sai da ayyuka masu kyawu Allah ya ce lallai waɗanda suka yi imani sannan suka aikata ayyuka na ƙwarai lahum jannatun suna da gidajen aljanna ta jarimin ta hati hal anharu wadda ƙoramai yake gudana a ƙasan waɗannan gidaje Allah ya sa muna ciki kasan yana daga cikin abin da da yawa in ana maganan aljanna ba safai mutane suke kawo shi ba wato in ana maganan aljanna galibi daɗin gidan aljanna shi mutane suke kawo haka ne ko irin abin da za a ci irin abin da za a sha rayuwa da walwala shagali da za a yi a gidan aljanna nan galibi hankalin mutane ke tafiya game da gidan aljanna yana daga cikin ni'ima da Allah ya sa a gidan aljanna shine ba a ɓacin rai a gidan aljanna ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce wannan ni'iman dokto ta fi ni'imar abinci mai daɗi duk wata matsala da ka sani in sunanta matsala a ce yau rai ya ɓaci Allah ya kore wannan a gidan aljanna ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدر a متقابلين suratul fatir ma yace jannatu adnin yadkhuluna yuhallawna fiha جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب da Allah ya zo siffanta aljanna da sakamakon da za a yi wa ma'abuta aljanna Allah ya samu na ciki yace jannatu adanin aljanna ce ta dawwama in an shiga an shiga kenan yadkhulunaha za su shige ta yuhallawna fiha za a yi musu ado da kwalliya a cikin gidan aljannan min asawira min zahabin daga mundaye na azurfa na zinare min zahabin na zinare wa lu'a haka ne ko da kuma lu'ulu wa libasuhum fiha harir tufansu a gidan aljanna harir ne wa qalu Allah ya ce in aljanna sai su ce alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wadda ya tafiyar da bakin ciki da damuwa ga barin mu jama'a mun fahimta ba wadda zai shiga gidan aljanna face duk abun da sunansa matsala an yaye mishi shine ma'anan wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin wani sabani da ke tsakaninka da wani mumini wani hayaniya da aka yi tsakaninka da mumini bayan an ƙetare siraɗi Allah zai sa kowa a wanke zuciyarsa kowa ya yafe ma kowa a shiga gidan aljanna lafiya wa kalu da su ce alhamdulillahi alladhi ashaba anna alhazan dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki da damuwa gare mu daga ran da dan aljanna ya shiga aljanna ba shi ba bakin ciki ko damuwa har abada har abada har abada a ce aikin da yau kake kake karban albashi duk wata albashin kan gaba ɗaya ka ɗauka ka bayar nan gaba za a baka wata rayuwa da ba damuwa a cikinta har abada za ka bayar ko ba za ka bayar ba za ka bayar gida mai kyau baya hana shiga damuwa mota mai kyau baya hana shiga damuwa girman kuɗi baya hana shiga damuwa da takaici ɗaya daga cikin abin da Allah ya ɗauke a gidan aljanna shine babu damuwa ya kamata mutum ya nemi aljanna ko bai kamata ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke bada labari idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah zai sa wani mai shela ya shelanta wa yan aljanna yunadi munadin wani mai shela zai shelanta inna lakum an tasihu fala taskamu abada zai ce musu yan aljanna ku ji kuna da cikakkiyar lafiya ba za ku yi jinya ba har abada har abada annabi ya ce lokacin da 'yan aljanna suka shiga aljanna Allah zai sa a shelanta musu a sanar da su inna lakum an tasihu fala taskamu abadan za ku yi rayuwa cikin cikakkiyar lafiya ba za ku yi jinya ba har abada har abada malam yana daga cikin moromoron da aljanna take da shi har abada yau duk girman gidan mutum zai sha kwayoyi wani gwamnan sai ya sha kwaya kafin ya yi bacci shugaban kasa zai je a duba shi ma a bashi kwayoyi yana sha idan aka shiga aljanna malam in baka tsaya ka nemi aljanna ba ai ka yi asarar rai fala taskamu abadan za a ce musu har abada ba za ku yi jinya ba wa inna lakum an tahayau fala tamutu abadan sannan za ku rayu har abada ba za ku mutu ba rayuwa a wannan yanayi na ba jinya ba damuwa za ku yi rayuwa fala tamutu abadan har abada ba za ku mutu ba wa inna lakum an tashibu fala ta haramu abadan kuma za ku yi rayuwa ne a cikin ƙuruciya da samartakanku ba za ku tsufa ba har abada wa inna lakum an tan'amu fala taba'asu abada sannan za ku yi rayuwa a cikin ni'ima ba za ku gamu da wahala ba har abada eh fala taba'asu ba akwai albusu ba talauci rikici damuwa duk wannan rigingimu da kake ji hankalin kai tashi za a shelanta ma yan aljanna a ce za ku rayu a cikin ni'ima da walwala ba za ku taɓa shiga matsala ba har abada to me mutum yake nema a rayuwa ba ba wannan bane babu jinya babu mutuwa babu damuwa babu tsufa bayan abubuwan da muka sha karantawa na kuma kayan ciye-ciye da shaye-shaye na gidan aljanna me yasa ba za ka tsaya kai addini ba me yasa za ka rudu da rayuwar duniya me yasa shaɗin zai ruɗe ka da abin da babu tabbas da abin da babu tabbas ka je ka tambayi masu cin haramun akwai wadda ya ƙoshi yalla koi office abinda kake sata a office abinda kake karba na cin hanci yalla koi ka koshi ka koshi me tara mutane ya kama ya karbi kudi ka koshi abun ya ishe ka wahalar banza za ka yi ta yi wannan dukiya in shekaran ka arba'in a ofis kana sata wallahi ba za ka koshi ba don zalunci ruwan gishiri ne kana sha kana ƙara jin kishi wannan sabon Allah da kake yi ba koshi za ka yi ba waye saboda harkan bin mata ya koshi ya ishe ka sau nawa ka yi yanzu da kayin kaji ya isa harka bar duniya ba isan ka zai yi ba ba isan ka zai yi ba yaudaruwa kawai kai jama'a mun fahimta wa kanu da su ce alhamdulillahi lazi azhaba annal hazan dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah da ya tafiyar mana da damuwa da bakin ciki amma a tafiyar maka da damuwa da bakin ciki a rayuwa ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce inna rabbana lagafurun shakur lalle ubangiji mu mai yawan gafara ne mai godiya allazi ahallana daral muqama wanda ya zaunar da mu a gidan dawwama la yamassuna fiha nasabun ba wata wahala da za ta shafe mu a gidan aljanna wala yamassuna fiha lugub ba kuma wata gajiya kaga dai ba wata matsala to Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aikin ƙwarai kullum mu'mini makomarsa yake dubawa ko a duniya in ka lura da 'yan duniya ai maganan fico fico ake yi ko so shi dan duniya future ya takaita ne a duniya kai kuma can gaba shi ma Allah ya ce in zaka duba future ka fara duba lahira haka ne babban future kenan wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin Allah ya ce kowa yayi nazari ya ya gobensa me ya shirya ya gabatar domin gobensa in ka gama karatunka ka zama graduate kana bukatan ka kara karatu in ka kara karatu kana bukatan ka nemi aiki in ka yi aiki aka yi shekara talatin da biyar da kaza za a yi ritaya to an yi ritaya sai ne kaga har yanzu akwai sauran aiki to abun da ke gaba da ritayan kai nazari a kansa abun da ke gaba da wannan kai nazari a kai shine rayuwa ce ta har abada rayuwa ce ta har abada saboda ka waɗanda suka yi imani shi yasa duk abin da zaka burge da shi wallahi malam in ba addini bane wallahi ruduwa kai ruduwa kai duk abin da kake ganin zaka yi takama da shi in ba addini bane ruduwa kai domin baka shirya ma kanka rayuwa mai kyau ba gidankan nan da kake gani kana ginawa isasshen gida akwai shekarun da za su zo wannan gidan yana daga cikin lokal gida a gari gidajen da aka yi yayinsu shekara talatin a baya a cikin garuruwa yau gidajen sun kai a kalle su? ba su kai a kalle su ba motocin da aka yi yayinsu shekara talatin arba'in baya da ya wuce su ne motocin nunawa da yatsa yanzu motocin sun kai a kalle su ba su kai a kalle su ba so idan ka ce wannan anan za ka ɓata lokacinka kawai ka rudu ne ka tsaya ka nemi rayuwa wadda za ta zama abin nunawa shine lahirarka shine lahirarka Allah ya ce zalika alfawzul kabir wannan shine babbar rabo Allah ya ba mu wannan babbar rabo sai Allah ya ce inna batsha rabbika lashadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud dhul 'arshil matin
Allah ya ce inna batasha rabbika la shadid lallai damkar ubangijinka tana da tsanani shi Allah ba ta inda zaka bullo bai biyar da kai ba ai tun da kaga abun misali an biyar da fir'auna akwai wanda zai gagara an biyar da samudawa an biyar da adawa an biyar da dukkan waɗannan kangararru akwai wadda zai gagara mutanen annabi lut Allah yake wa laqad anzarahum batshatana Allah yake annabi lut ya gargade su game da damkar mu game da azabar mu fatamaru bin nuzur suka kangare suka yi watsi da duk gargadin da ya musu amma dai ai tun da sun ki ji ai ba su ki gani ba to haka rayuwa take watakil in ta ɗauro a ranan da ka mutu a ranan da aka yi ka in ta ɗauro za ka yi kwanan kesu war haka kana lullube ana jira gobe da safe aka yi ka inna batsha rabbika lashadid yanzu kun ga ai yadda Allah yayi da waɗannan al'ummomi da suka shuɗe kowace al'umma akwai irin salon da aka bi aka azabtar da ita haka ne ko haka ne to karka ɗauka kai ma da ka gagare Allah karka ɗauka da ka gagare Allah kuma kullum ka dinga tuna haɗuwanka da Allah kullum ka dinga tuna haɗuwanka da Allah sannan duk lokacin da ka tsaya akan abin da ba daidai ba ne to ka zalunci kanka ne kuma kana ci gaba da zaluntan kanka me yasa inna batsha rabbika la shadid kamun Allah yana da tsanani eh yana da tsanani ta kowace fiska wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa zai iya kama ka da abincin da kake ci eh zai iya kama ka da abincin da kake ci zai iya kama ka ta kowace fuska kai za ka cire kudinka ka sayi motarka ta maka illar da ba wadda ya taba maka wannan illar a rayuwa babu wani abu da ta wannan hanyar shi Allah ba zai iya kama bawa da shi ba inna batasha rabbika lashadid innahu huwa yubdi wa yu'id shike faran halitta bayan ta mutu kuma ya tayar da halitta yubdi wa yu'id abun ya zo ya kare Allah ya tada shi ba mai musun haka in ba kafiri ba amma duk wanda ya yi imani da Allah ya san hakan abu ne mai sauki abin Allah wata rana wani daga cikin manyan kafiran nan ya ɗauko ƙashi ƙashi yana daga cikin masu musu akan tashin alkiyama ya zo gaba ga annabi sallallahu alaihi ƙaƙashin ya rube an tattaka ya zo ya daga kashin ya murmushe a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yanzu ubangijinka zai iya tada kashin a walam yara al'insanu an na khalaqanahu min nuqfatin
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من
بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق الخلاق.
العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون wannan kissan ita ce dalilin saukan waɗannan ayoyin ƙarshen suratu yasin Allah ya ce awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa kasimun mubin Allah ya ce yanzu dan adam bai dubi ba bai yi nazari ba bai lura ba mu muka halicce shi daga digon maniyi fa idza huwa kasimun mubin amma sai gashi yana kusuma a fili da mu inji Allah wa daraba lana masalan har yana buga mana misali wa nasiya khalqa Allah yace kuma ya manta kansa in kana so ka gane kashi za a iya tada shi ko ba za a iya tada shi ba lace to ka duba kanka ba kala har yana cewa mai yuhyi al-izama wa hiya ramim wa zai iya rayar da wannan kashin bayan ya riddige qul Allah yace ka bashi amsa yuhyi hallazi ansha'aha awwala marra Allah yace wanda yayi kashin da farko zai iya tayar da kashin zai iya ko ba zai iya ba kawai ka kalli amsar wadda ya yi kashin ina dai da kashin ba haka ya fito kashi yana yawo ba a jikin kaza ko wata dabba aka yi to wadda ya yi kashin da farko ya ce ka ce mishi zai iya ta da kashin zai iya ko ba zai iya ba to ba wauta ba ne ma ka ce kamfanin da suka kera mota in ta ba ba za su iya gyara ta ba hankali zai karbi wannan wadda ya yi abun ba shi ya kirkiro shi ya samar da shi yau kuma ga sauransa kuma ka ce ba zai iya tada shi ba wa huwa bi kulli khalqin alim shi kuma Allah masani ne game da kowace halitta ko motar ka ce da ɓaci Allah ya san me ya ɓaci a zo a wani electrician ya yi ya gama makanike ya zo ya yi a gama duk abin da ake Allah ya san me ya ɓaci ko bai sani ba eh wa huwa bi kulli khalqin alim ba abinda ba abinda ya kai ba ma Allah haƙƙinsa kyautatuwa a rayuwa duk waɗannan hakoki ne na Allah ka san waye ubangijinka ka ba shi hakkokinsa mafi girman hakkinsa da yake kanka ka kaɗaita shi da bauta karka juyar da wani nau'i na hakkinsa zuwa ga waninsa innahu huwa yubdi'u wa yu'id to haka duk wanda suka mutu nan da a tada su mu ma in mun mutu za a tada kowa zai tashi kowa zai tashi kowa zai tashi Allah ya ce wa huwal gafurul wadud sannan Allah mai yawan gafara ne mai nuna ƙauna da soyayya ga bayinsa kuma abin ƙauna abin so ga masu imani yana daga cikin rahamar da Allah ya ma bayi rahamar da Allah ya ma bayi shine wannan gafara da yake cewa yana gafarta malam ita kadai ta kai ka sallama ka saduda ma Allah subhanahu wa ta'ala idan kai laifi zai yafe maka kuma ya bar kofa a buɗe na wannan tuban har sai in mutum ya shiga gargara kofar tuba tana buɗe wannan kofa da aka bar ta a buɗe na in kai laifi za ka tuba kuma za a yafe maka ba ƙaramar rahama ba ce ta Allah ba ƙaramar rahama ba ce ta ba ƙaramar rahama ba ce wata rana ƙurishawa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ka roƙa mana Allah ya mayar mana da dutsen safa zinare in har aka rikidar da dutsen safa ta koma zinare za mu bi ka saboda kwaɗayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake na musuluntan mutanensa ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah sai aiko mala'ika jibril ya ce mishi ubangiji ya ce a gaishe ka sannan ya ce a baka zaɓi idan kana so a rikidar da safa yanzu ta koma zinari amma in ta koma zinari duk wadda kuma bai yi imani ba Allah ya ce zan mishi azabar da ba zan ma wani a cikin talikai ba wa in shi'ita fatahtu lahum babat taubati war rahma in kuma kana so na bar kofar tuba da jin kai a buɗe annabi yace bal babu taubati war rahma yace Allah bar mana kofar tuba a buɗe to tana nan a buɗe tana nan a buɗe ba wanda yake bukata in zai tuba a yafe mishi sai ya je an mishi verification ya a duba laifuffukan guda nawa ne manya-manya guda nawa ne ƙanana-ƙanana guda nawa ne kai kaɗai za ka tuba ma'al amma wannan ƙofar rahama ce ko ba rahama ba ce rahama ce malam ka duba a rayuwar duniya idan mutum ya yi abin da ba daidai ba ya yi abin da ba daidai ba masoyansa ma ba ya so san yayi ba daidai ba bare makiyan masoyansa ma ba ya so su san duk abin da kai Allah sai ce in ka koma ka tuba tuba nagartacciyar tuba to maganan ya wuce ko a filin kiyama ba da a tada maganan ba malam banda Allah akwai wanda zai maka haka babu to huwal gafurul wadud wannan duka Allah na isar mana da saƙo ne na fa mu shirya matuba da kuma komawa zuwa ga Allah ga kuma soyayya da kauna ibn al-qayyim yace inda za a bude maka karara kaga kaunar da Allah ke maka wajen kulawa da kai da gudanar da rayuwarka yace zuciyar bawa za ta yi bindiga ta fashe saboda son Allah wannan rayuwar kan da kake kallo idan da za a ajiye kudin da ake bawa jiharku ko budget na jiharku ba zai iya sarrafa rayuwar kan nan na shekara ɗaya ba jama'a mun fahimta ai budget a jihar budget din a ce to an ware kai na kula da kai ne numfashinka bugawar zuciyarka gudanan hanyoyin jininka gudanan kwakwalwarka sace da kwakwalwarka za ta yi duk a ce kuɗi da a sa a kula da su kuɗin ba zai kula da kai ba ba zai kula da kai ba nawa za ka biya a kula da bugawar numfashinka tare-tare za a je asibiti oxygen za a samu wani amma abin ya gagara in za a tace jini a ce an gagara sai an hada da neman taimako in ka za da a yi duka amma yanzu abubuwan suna gudana ba hannun kowa sai Allah ba hannun kowa sai Allah akwai abin da in ya rikice yau a jikinka sai an fidda kai waje ba hanyar fitan ba hanyar jinyar sai dai a zura maka ido Allah na kula da waɗannan abubuwan da gudanarsu yace inda za a yaye mabawa ya ga yadda Allah yake gudanar da rayuwarsa ya ga yadda Allah yake kula da rayuwar bawa ya ga yadda Allah ke kauna da son bawa bawan saboda tsabar son Allah ya ce zuciyarsa za ta fashi amma ko ba komai kasan dai amma goma ta arziki yanzu akwai wadda za a bashi kyautar mota a ce a cire mishi idan ashe duk duk jahilcin ka kasan ido ya fi mota tsada to idon addu'a kai aka baka gwamnati ne ta baka kana ji ba wadda zai yarda a karbi jinsa a bashi wani gida duk tsadin gida ba wadda zai karbi zai yarda a karbi hankalinsa a bashi wani abu ashe ka san ko ba komai wannan ido da kake budewa kaga abubuwa da shi kimar sa yafi kimar motar da kake kallo to amma sai ka samu in baka ankara ba kana yabo da jinjina ma wadda ya baka kyautar mota ba kai yabo da jinjina ma wadda ya baka idon da kake gani ba wadda ya baka motan kana kiyaye kiransa in ya kira ka ba za ka bata lokaci ba za ka amsa in ya ce ka zo ba za ka bata lokaci ba za ka zo wadda ya baka rayuwar shi kuma ya ce a kira ka hayya alal sala hayya alal fala kana latsa wayarka saboda ka fi ganin kimar motar akan kimar waɗannan ni'imomi da Allah ya baka wa huwa al-kafurul wadud zul arshil majid ma'abucin al'arshi mai daraja ya ɗaukaka ƙimarsa ta ɗaukaka ikon Allah ya kai ya kawo zul arshi Allah shine ma'abucin al'arshi الرحمن على العرش تاوى المجيد الله من درجة سي الله يجي فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
fa'alun lima yurid Allah kuma shine mai aikata abin da yake dama kuma duk abin da zai aikata akwai hikima akai akwai hikima cikin fa'alun lima yurid mai aikata abin da yake dama duk abin da yake so shi yake ba mai ce mishi ba za a yi ba shi yasa kake ganin kani sai ya fi yayansa kuɗi kani ya fi yayansa hadda kani ya fi yayansa hankali inda ana shawara wani da zai blokin wannan ga Allah watan in kana musulmi da kai imani musamman dan Najeriya kai waita godiya ma Allah kai waɗannan ni'imomin aka ce maka shi ma a hannun waɗannan 'yan siyasa yake kana ganin haka ne ko baka ba ai da duk haddan da ake yin nan za su kwace ne su ba mai yayansu haka ne dan talaka ba zai samu ba duk wani yaro mai basira duk yayansu ne numfashi kuma da ina a ce maka budget ake a sako numfashi kudin kuma bai zo balle numfashi to Allah sai ya sake da kansa eh mai mulkin na kallon kai mutu zai barka yana son kudinsa yana son gidansa yana son komai nashi kwanakin su kare inda shi ma tsakura ake yi wallahi da akwai da sai ya ɗebi shekaru miliyan ɗari ya ajiye su za su yi ko ba za su yi ba za su yi eh to Allah sai ya rike kayansa ya kula maka da kodarka ya kula maka da hantarka ya kula maka da komai naka bugawan zuciyarka duka na hannunsa eh Allah ya samu dace Allah ya ce fa'alul lima yurid Allah shine shine mai yin yadda ya so hal ataka hadithul junudi Allah ya ce shin labarin rundunoni ya zo maka waɗanda aka yi ta'addanci aka yi kafirci aka yi katoba Allah ta kasa mu labarinsu fir'auna wa samud irin fir'auna da samudawa kaga ai fir'auna ya shigo layi dama in dai rashin arziki ne to yana layi Eh, in dai rashin arziki ne fir'auna yana layi Eh, shi yasa inda masu mulki sukan ɗauki izna sukan ɗauki isna to wallahi da ba irin wannan mulkin da su yi mutane da ba irin wannan mulkin da su ba su ɗaukan isna da su ɗaukan isna ita kuma duniyan nan ba ta da aminci shi yasa wurare da yawa Allah ke cewa kar ta ruɗe ku fala ta gurar na kuma hayatul duniya kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku Allah ya ce to akwai rundunoni waɗanda suka gabata Allah ya ce shin labarin su ya riske ka fir'auna wa samud irin fir'auna da gungunsa su hamana kenan ko su karuna duka an wuce samudawa an wuce Allah ya ce balin lalzina kafaru fi takbi Allah ya ce a'a ba labarin ne ba su ji ba kuma labarin su ne bai suke su ai ga nan gurabe na waɗanda suka gabata wadda su waɗannan kafirai sukan bi ta waɗannan wurare wa innakum latamurruna alaihim Allah ce wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl kuna wucewa haka ne ko safiya da marici safiya da dare kuna bi kuna ganin ga gidajensu ga komi nasu afala ta'qilun Allah ce ba za ku hankalta ba Allah ce balil ladina kafaru fi takdir a'a su dai kafirai suna cikin karyatawa kawai ba su yadda ba ba su yadda ba ba da su bi ba ba da su bi ba sun kafirce sun kafirce wallahu min wara'ihim muhim Allah kuma na kewaye da su ta ko ta ina yana ganin su yana jin su duk abin da suke kullawa suna kulla shi ne bisa ji da ganin Allah suna kulla shi ne bisa ilimin Allah balil ladina kafaru fi takdir Allah ya san kafirai ciki da bai ba wani abun da za su yi wannan abun ya ɓoyu ga Allah ba wani aiki da za su aikata wannan aikin ya ɓoyu ga Allah Allah ya ce wallahu min wara'ihim muhit bal huwa qur'anun majid Allah ce bari wannan alqur'ani wannan abin karantawa wannan alqur'ani mai daraja bal huwa qur'anun majid littafi ne magana ne na Allah maganan Allah sifa ce ta Allah alƙur'ani littafi ne mai daraja iyakar daraja mafi kololon daraja Allah ya ce fi lauhin mafus wadda wannan littafi yana cikin lauhul mafus wadda daga lauhul mafus dama aka ciro kafin sauko da shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daki daki to jama'a wannan shi karshen suratul buruj abinda muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure Allah ya yafe mana Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk